الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتوسط السرير فيسلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن قيا أولا قريب من البركة نكله a wani yammaci na asabar daren lahadi yau muna hudu ga watan zulhijja hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 1446 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan biyar miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wani littafi mai suna a tajridus sarih li ahadithil jami'is sahih واللفر الإمام العلامة الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وانا شيني الدرس من الريبيو ده همسن أكو وانا منا تكين شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وانا أيوه مكتزامي مغانا أكن tawilin da yawancin malamai suka yi wa hadisin Abu Zar wanda ita na da Aisha take cewa a cikin sa an daidaita su da kare da zaki wato an bawa mata hukunci irin hukuncin da aka bawa kare da jaki yayin da suka gitta ta gaban mai sallah wanda bai sa sutura ba to amma kafin mu ci gaba da karatu ina ga za mu yi dan tsokaci akan haduwar idi da juma'a duk da cewa na san mun taba yi a baya amma koyaushe ana buƙatar tunatarwa za mu yi koda ba mu yi mai tsawo ba irin wancan da ina jin wancan in kwashi awa ɗaya da wani abu muna bayani akan matsalar to amma watakila wani shi yanzu ma ya fara jin magana wasu abubuwan za a yi ta maimaita su ko da an faɗa a sake faɗa a sake faɗa saboda mun shiga wani lokaci na rigingimin da ba gaira ba dalili haka kawai waɗanda suke ɓatawa masu ɓatawa ba don su sha ba suka yi yawa a cikin sha'anin addini malinta ta zama kamar yadda bahaushe yake cewa jamfa a jos ta fi ma jamfa don sai ka je jos ɗin sauran baka samu jamfa ba amma ita malantar ta zama ba ta da wahala yanzu nan da ka fara magana akan addini ka zama malam ko mai mutum yake yi duk shirman da yake yi da sakarcin da yake yi da jahilcin da yake inda zai fara magana akan addini to sai ka ji ana cewa malamin nan kuma baka isa ka hana a faɗa masa haka ba haka za a yi ta faɗa shi kuma zai yi ta huruwa kamar balan-balan a kan cewa shi malami wannan matsala ta haɗuwar juma'a da kuma idi kun san idi ita ma juma'a idi ce idi ce ga musulmi ake taruwa a duk sati a yi sallah a masallacin juma'a wanda ya ɗara masallacin hamsa salawat tara mutane kuma za a yi wanka a sako kaya masu kyau a zo a yi hudu ba saurari liman ya yi hudu ba sana a yi sallah sana a watsi da haka ita ma idi ce idi ce na mako-mako to idan idi ya zo na sallar azumi idul fitri ko kuma sallar layya ita ce wadda za mu shiga nan gaba ɗan kwanaki kaɗan to idan idi ya zo daidai da ranar juma'a to yaya za a yi to akwai hadisai da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kuma daga sahabbansa waɗanda suke bayanin irin abin da ya kamata a yi a wannan lokaci za mu karanta hadisan da suka tabbata akwai waɗanda da yawa ba su tabbata ba amma akwai hadisai masu kyau a cikin wannan babi kamar yadda ali ibn al-madini yake cewa wa fi hadha al-bab ruyat ahadith bi isnadin bi isnadin jayyid kamar da zamu zo mu ji saboda haka akwai hadisai masu kyau da aka ruwaito akan wannan mas'ala zamu ambaci hadisan sannan mu ambaci maganganun malamai dangane da wannan hukunci gurgurdan yadda lokaci zai bamu ba tare da mun tsawaita ba insha Allah akwai hadisin Iyas ibn Abi Iyas ibn Abi Ramla wanda yake cewa shahidtu muawiya ibn abi sufyan wa huwa yas'alu zaid ibn arqam na halarci lokacin da muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu yake tambayar zaid ibn arqam yace da shi shahidta ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idain ijtama'a fi yawmin muawiya radiyallahu anhu ya tambayi zaid ibn arqam yace shin ka taba halartar lokacin da idi biyu suka haɗu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Zaid ibn Arqam yace da shi na eh na halarta sai Muawiya ya tambaye shi kaifa sana to ya annabi yayi a lokacin sai Zaid ibn Arqam yace da shi sallal ida ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي annabi ya sallaci idi wato ya jawo mutane sallar idi sannan ya ba da sauki game da juma'a ya ce duk wanda kuma ya ga dama zai zo sallar juma'a sai ya zo ya sallah wato ya ba da sauki game da halartar juma'a ya ce kuma wanda yake so ya ga dama zai zo to sai ya zo ya yi sallar juma'a tare da liman Wani hadisi yana cikin musnad imamu ahmad yana cikin musannaf na ibnu abi shayba abu dawud ya rawaito shi nasa'i ya rawaito shi a cikin littafansa al-mujtaba da al-kubra ibnu maja ya fitar da shi a cikin sunan hakanan ad-darimi hakanan ibnu khuzaima hakanan tayarisi da malamai da dama sun fitar da wannan hadisi kuma shine asahhu hadithin fi hadha al-bab shi fi kowanne inganci akan wannan a lafazin imamu ahmad da ibn Khuzaima annabi yace man sha'a an yujammi'a falyujammi' wanda yake san ko ya ga dama ya zo juma'a to ya zo yayi juma'a da aka yi wa Imam Ahmad tambaya akan wannan mas'ala sai ya kafa hujja da wannan hadisin wanda yake nuna cewa hadisin a gurin sa tabbatacce ne kamar yadda yake cikin ruwayar al-Asram yake cewa zai halarci sallar idi abin in ya halarci sallar idi ba dole sai ya halarci sallar juma'a ba amma zai yi sallar azhar a cikin sanadin wannan hadisi akwai Iyas ibn Abi Ramla wanda Ibn Khuzaimah yake cewa la a'rifuhu bi jarh bi adalatin wala jarh tabi'i ne amma ba a ji wata magana akan sa ba ko suka ko yabo amma kuma tabi'i ne shi yasa ibn al-qattan a cikin bayan al-wahm wal iham yace da shi majhul duk da kamar yadda muka ce imam ahmad ya inganta shi wannan hadisi duk da cewa ya biyo ta hanyar wannan tabi'i wanda ba a yi magana a kansa ba sai dai hadisai kuma da yawa waɗansu sun zo duk sun ƙarfafa wannan hadisi na shi wanda yake nuna cewa wannan hadisi ne tabbatacce domin tabi'i wanda yake ɗabakar tabi'ai yana da rangwame wajen suka sama da wanda zai zo bayansa kamar yadda aka sani shaidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa alqurunul mufaddala wasu alqarni da za a yi guda uku waɗanda suke da falala yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alherin mutane wanda suka rayu a alƙarni na sannan wanda suka biyo su suka biyo bayan su sannan wanda suka biyo bayan su wanda suka biyo bayan sahabbai su ne tabi'ai suka samu shaida ta khairiya sannan annabi ya ce to daga nan kuma ƙarya za ta yadu sauraka da yawa daga cikin malamai sun sun inganta wannan hadisi akwai hadisin Abu Huraira amma sanadin da ya fi inganci a cikin ruwayarsa shi ne ruwayar abu salih mursalan ba tare da ambatan abu huraira ba wanda abdurrazak ya fitar a cikin littafinsa al-musannaf haka nan al-tahawi a cikin littafinsa mushkil al-athar al-baihaqi a cikin kitab sunan da surwaito hadisin daga abu salih zakawan samman tabi'i ne yake cewa idi biyu sun haɗu a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama a wasu ruwayar cewa idin layya da kuma wato ya haɗu da ranar juma'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum qad asabtum khairan wa dhikra kun dace da alkhairi kuma kun dace da falala wa inna mujammi'una faman sha'a an yujammi'a falyujammi' wa man sha'a an yarji'a falyarji annabi ya ce mu dai za mu yi juma'a wanda ya ga dama ya juma'a tare da mu ya zo ya yi juma'a tare wanda kuma ya ga zai tafi to ya yi tafiyarsa wannan sahha mursalan walam ya siha mausulan akwai ruwayar da ake ambatan abu huraira a cikin sanadin amma wannan bata inganta ba duk hanyoyin da aka ruwaito da ambatan abu huraira bai inganta ba shi yasa da dama daga cikin malamai suka rinjayar da ruwayar mursala kamar imamu ahmad kamar abu hatim a cikin ilal da dara kutni da sauransu to wannan mursal ne sahih in ka hada shi da wancan riwaya ta yasin da abi ramla kaga za ka zai kara karfi ya zama hadisi ne wanda yake hasan sannan akwai hadisin nu'man wannan shi sahihi ne sai dai duk da cewa ba a mas'alar ya zo ba amma akwai ishara zuwa ga mas'alar hadisi ne na cikin sahih muslim yana cikin kuma kutubus sunan sunan al'arba'a yana cikin abu dawo da tirmidhi da nasa'i da ibn maja da sauran littattafai da dama shi ne hadisin nu'man ibn bashir da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya qara'u fil idaini wa fil jum'ati bi sabbi ismi rabbikal a'la wa hal ata 'ala al insan wa hal ataka hadithul ghashiya yace annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sallar idi idin azumi ko kuma idin layya ya kasance yakan karanta sabbi hisma rabbikal a'la a raka'ar farko ya karanta hal ataka hadithul ghashiya a raka'a ta biyu hakanan a cikin juma'a ma yana karanta waɗannan surori a cikin raka'ar farko da ta biyu sai ya ce wa idza ijtama'a al-eid wal jum'a fi yawmin wahidin yaqra'u bihima aidan fi salatayn النعمان بن بشير سيتي وإذا اجتمع العيد والجمعة إذا إيد إلى جمعة سكهد أرانا دايا تو النبي أنا كرنت وأنا سوري kaga wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi juma'a yayi idi a rana daya wannan hadisi yana cikin sayo muslim da kuma kutubus sunan gaba daya akwai asar na Usman ibn Affan shi ma tabbatacce ne asar na Usman ibn Affan wanda yana cikin sahih Muslim yana cikin sahihaini yana cikin Bukhari da Muslim Ubay maula Abu Ubay maula ibn ibn Azhar yake cewa ya halarci sallar layya tare da Umar dan Khattab sai na umar ya yi sallah ya yi wa mutane sallah sannan ya hudu ba sannan ya ce ya halarci idi har ila yau tare da Usman ibn Affan wato lokacin yana halifa yake cewa fakana zalika yawmal juma'a kuma wannan idin sai ya zanto ranar juma'a ne wato idi ya hadu da sallar juma'a fa salla qabla al-khutbah yayi sallah sannan kuma ya huduba daga baya thumma khataba fa qala ya ayyuhan nas sana sayyidina usman ya huduba ya ce wa mutane inna hadha yawmun qad ijtama'a lakum fihi idani a wannan rana idika bi sun hadu sun hadar muku faman ahabba an yantazira al-jum'ata min ahli al-awali falyantazir waman ahabba an yarji'a faqad azintu lahu wanda duk wanda suka zo daga awali awali ɗan garuruwa ne da suke gefen madina ba cikin garin madina ba ci wanda suka zo daga awali in sun ga za su jira mu yi sallar juma'a sannan su koma ga iyalansu su zauna su jira in kuma sun ga za su tafi to na yi musu izini ba sai sun dawo ba wannan yana nuna cewa ya yi juma'a duk da cewa a ranar aka yi sallar idi kuma ya yi juma'a wannan yana daga cikin hujjar wasu malamai da cewa wanda duk ba wanda za a bawa izini sai wanda yake bayan gari yana jin kiran sallar juma'a amma yana da nisa to wato imam shugaba kenan yana iya masa izini ba sai ya zo ba akwai wanda suke da wannan ra'ayi cewa ba wanda aka ɗauke wa juma'a sai wanda liman wato al-imam shugaba yayi wa izini duk da cewa wannan ra'ayi marjuhi ne ra'ayi ne wanda yake marar ƙarfi akwai mursal na Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz an san shi ma ɗaya daga cikin halifofi in kaga dama ma ka ce yana daga cikin khulafa'ur rashidin shi kansa wato yana da ɗabi'u irin tasu saboda kwaikwayon siyasar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da yayi kuma gashi jika ne da ya fito daga wannan salsala to shi ma asar ɗinsa ya zo ta hanyar Ibrahim ibn Uqba yake cewa ya ji Umar ɗan Abdul Aziz yana yin huduba a wata rana da idi biyu suka haɗu sai yake cewa qad wafaqa hadha ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ya samu irin wannan dacen a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Umar ɗan Abdul Aziz ya ce an samu irin wannan dacen idi ya zo ranar juma'a a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce man kana min ahli al-aliyati wanda duk ya zo daga wajen Madina wato daga awali faman ahabba an yashhad al-jum'ata falyashhad wanda ya ga zai halarci juma'a to sai zauna a sallar juma'a da shi ko ya koma garin wato unguwarsu ya dawo wa man qa'ada qa'ada min ghairi haraj wanda ya zaman sa bai dawo ba to wannan ba shi da laifi to wannan yana cikin kitabul um na Imam Shafi'i da littafin sa al-Musnad sana Abu Bakar al-Firyabi Ja'far al-Firyabi a cikin littafin sa Ahkamul Idain da Baihaqi a cikin kitabul Ma'rifa sun rawaito shi da isnadi sahihi zuwa ga zuwa ga Umar dan Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz ba sahabi bane tabi'i ne saboda haka ruwaya sarwaya ce mursala amma isnadin ta yana da kyau shi yasa Ali ibn al-Madini kamar yadda yake cikin littafin al-Istidkar na Ibn Abdul Barr da littafin al-Ahkam al-Kubra na Abdul Haqq al-Ishbili da al-Ahkam al-Wusta na Abdul Haqq al-Ishbili Ali ibn al-Madini yake cewa fi hadha al-hadith aw fi hadha al-bab غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أولا باب وتوانا مسألة akwai hadisai daban-daban da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama da isnadi kuma mai kyau to waɗannan su ne mafi kyan ingancin ruwayoyi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama da aikin wasu daga cikin halifofinsa kamar sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu to malamai da suka zo malaman mazhabobi guda hudu malikiya hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanabila da suka zo wannan matsalar sai ya zanto hanafiya da malikiya suna cewa idan idi ya zo daidai da ranar juma'a to ba a yadda a wurin waɗannan malamai ko waɗannan mazhabobi biyu idan idi ya zo daidai da ranar juma'a aka yi sallar idi suka ce ba a yadda ga wanda ba a yadda ga mutum don ya halarci sallar idi ba ya ƙi zuwa sallar juma'a sawa'un yana cikin gari ne ko yana wajen gari wato suna ganin cewa haɗuwar juma'a da idi ba ta nuna cewa ka samu sauƙi suna ganin wanda za a yi masa sauƙi shine wanda liman da kansa wato imam ya yi masa sauƙi amma kowa sai ya halarta amma su hanabila abinda suke cewa suke cewa idan waɗannan idika biyu suka haɗu a rana ɗaya idan mutum ya yi sallar idi yana iya zama ya yi sallar azahar a gidansa ba sai ya je ba sai ya je masallacin juma'a ba juma'a ta sare da kansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sha an yujammi falyujammi annabi ya bada ya danganta abin zuwa ga mashi'a mashi'arka in ka ga dama ka zo juma'a haka annabi ya ce da dole ce annabi zai ce in ka ga dama ka zo ba in ka ga dama ka yi zaman ka to suna cewa isqatul juma'a cewa an sarayar maka da juma'a wannan sarayarwa ce ta halartar juma'a ba sarayarwa ba ta wajabcinta an sarayar maka da halartar ta ne isqatul hudur ne isqatul hudurul juma'a ne ba isqatul wujubiha ba abinda suke nufi wato kai kamar sauran masu uzuri ne kamar mara lafiya misali da ba zai iya zuwa masallaci ba sai aka yi masa uzuri da cewa to shikenan yayi sallarsa a gida an yi masa hanzari ne kan ba zai zo ba amma ba yana nufin cewa babu wajibcin ta akan sa ba sauraka zai yi sallar azhar inda zai ja sallah tunda suna cewa wanda sallar juma'a ta zama wajibi akan sa ba zai ja sallar juma'a ba to shi inda zai ja sallar sallarsa ta yi kuma inda irin sa irin sa ne kawai za su zo a matsayin mamu to shi ma juma'a ta yi kun gane shi yasa suke cewa wajibcinta yana nan akan sa sai dai an masa sauki saboda larurarsa to amma duk da wannan su kansu Hanabila suka ce banda liman shi liman ba za ta faɗi akan sa ba saboda in liman bai zo ba kaga ba juma'a kuma kuma ba lalle ne kowa a garin ya je idi ba wani bai iya zuwa ba saboda wata larura wani ya makara bai samu sallar ba saboda haka kaga shi zai juma'a to idan liman ya ki zuwa ko yace a rufe masallaci saboda shi ya je idi ba zai zo ba to kaga ya haramta wa sauran kuma da ba su samu idi ba sallatar juma'a to shi yasa suka ce ban da shi duk wannan saukin ba a yi wa liman ba shi liman dole ya zo a yi sallah da shi ba dai sallah dan ba ko shi dole ne ko kuma liman ne zai dai liman zai zo ai dole kai maladan ka zo da wa zai kira min sallah sai ko ni zan yi kiran sallata in yi sallata amma dai liman suka ce ba ladan ba amma shi ba ladan ya kamata dai zo ko ba dan ko ba za a buƙaci kiran sallarsa amma in ya ki zuwa ka a ce ya saba wa Allah ya saba wa liman ne kawai ai amma su maza ba shafi'iyya sai suka ce wanda suke kusa da gari ba ‘yan gari ba amma ƙauyukansu suna kusa da gari in an yi kiran sallar juma'a yakan kai gare su suna jin kiran sallar mai kiran sallah to su wannan an halatta musu an halatta musu cewa suna iya barin juma'a in sun zo gari aka yi sallar idi da su suka koma to suna iya abin nan su zo ba sai sun zo sallar juma'a ba su sai a sassauta musu saboda ba a kusa suke ba musamman a wancan lokacin da sai an yi tattaki wanda baya da abin hawa sai ya taho a kafa to su sai a yi musu rangwame amma waɗanda ba su ba to dole ne ya zanto suna sun zo masallaci don haka za mu kula duka waɗannan mazhabobi guda hudu ba wanda suka yi sassauci a game da barin juma'a ɗin dan an yi idi hanabila su suka yi sassauci amma sauran ukun duka ba su yi sassauci ba ballantana a ce ba juma'a ba azhar wannan maganar ma bata taso ba to zan ba hukuncin a dunkule kamar yadda dalilai suke tabbatar da su kafin mu zo kan iskalin asar din afa daga Abdullahi ibn Zubair wanda shine wasu suka rike a yanzu suke sarayar da sallar azhar suke ba juma'a ba azhar a yadda abin yake idan idi da juma'a suka haɗu to wajibi ne ga liman ya halarci sallar juma'a kuma ya tsayarwa da mutane sallar juma'a da duk wani wanda shi ma bai samu halarta ba bai samu halartar idi ba wajibi ne a kansa da duk wani wanda bai samu halartar idi ba su zo su tsayar da juma'a da kuma wanda za su zo ko da ko sun ha samu halartar juma'a saboda wancan hadisi na iyas sun ha samu halartar idi saboda hadisin iyas ibnu abi ramla da muka karanta a shami saboda haka juma'a la tasqutu bil idi fi qawli ammati ahli al-ilm kamar yadda muka gani mafi yawan malamai jumhurin malamai ba su ce juma'a tana sarayuwa ba dan an dan an yi idi ba sa cewa an sarayar da juma'a duka akwai wanda juma'a tana kansu liman tana kansa wani wanda bai samu sallar idi ba ya makara ko wani lili bai sa shi ya samu sallar idi ba ko kuma ya yi bacci ya ɗauke shi bai je sallar idi ba to shi juma'a tana kansa don haka wajibi ne liman ya tsayar da sallar juma'a domin waɗannan mutane wannan na ɗaya kenan amma su mamu waɗanda suka halarci idi to tsayar da sallar juma'a a gurinsu ba wajibi ba ce to amma in sun zofa yana da kyau saboda ba komai ko ba komai za su samu lada ta sallar da za a yi ai sallah ce za a yi bautar Allah za a yi sauraka mustahabbi ne su zo ko da kuwa ba ta zama wajibi a kansu ba amma mustahabbi ce ana so musu wannan ladan saboda haka su zo su samu wannan ladan su ji hudu ba daga liman su samu kuma shiga cikin rijistar mala'iku samu shiga cikin rijistar mala'iku da za su kai wato sunayensu gaban Allah subhanahu wata'ala a yi musu duk tagomashin da za a yi musu saboda haka mutum ba zai haramta wa kansa wannan ladan ba in yana so wannan asar duka sun nuna haka waɗanda muka karanta a baya ibn taymiya alaihi rahmatullah kamar da yake cikin littafin fatawa na 24 shafi na 2011 ya kawo kaululluka na malamai sai ya ce alqaulu thalith magana ta uku cikin maganganun malamai wa huwa sahih yace ita ce kuma ingantacciya anna man shahida al-eid saqatat anhu al-jumu'ah wanda duk ya halarci idi juma'a ta sare da kansa lakin ala al-imam an yuqima al-jum'a li yashhadaha man sha'a shuhudaha amma wajibi ne akan liman ya tsayar da sallar juma'a dan wanda yake son halarta ya halarta wa man lam yashhad al-eid da wanda bai samu halartar idi ba yace wa hadha huwa al-ma'thur 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar ita ce aka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi da sahabbansa ka Umar kamar sayyidina Umar wa Uthman da sayyidina Uthman wa Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas wa Ibn Zubair wa ghayrihim wa la yu'rafu 'an as-sahabati fi dhalika khilaf saboda haka liman ya tsayar da sallah wanda bai samu sallah bai halarta da wanda ya ga damar halarta ko da ya samu idi ya halarta wannan ita ce sunnar da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda bai samu sallar idi ba wajibi ne ya zo juma'a domin abin da zai sarayen masa da zuwa sallar juma'a shine halartar sallar idi kuma bata samu gare shi ba kaga kenan juma'a tana kansa hakanan wajibi ne akan wanda bai sallaci sallar juma'a ba daga cikin mamu hakanan da liman su zo su yi sallah ta juma'a wanda bai samu halartar sallar juma'a ba daga cikin mamu wanda bai zo sallar juma'a ba saboda ya yi amfani da sauƙin da aka bayar ya yi zamansa to wajibi ne kuma a kansa ya sallaci azahar wajibi ne ya yi sallar azahar saboda babu wani dalili ingantacce ƙarara wanda ya nuna cewa wannan farillar ta wannan lokacin ta faɗi da kansa an fahimci wannan gabar ita ce gabar da ake tan wato ta surutu a kai wasu su ce in ka je sallar idi ba sai ka zo juma'a ba kuma za ka yi azhar ba wasu ma har rufe masallatansu suke na juma'a in mutum ya zo a kore shi ce ba sallar juma'a ba sallar azhar to ba haka bane wanda bai sallaci juma'a ba to dole ne ya azhar idan kuma za a yi sallar juma'a a cikin gari a unguwarku akwai masallacin juma'a za a yi sallar juma'a to ba daidai ba ne ƙananan masallatai su kuma su yi jam'in azhar kowa ya sallarsa a gida ka tara iyalanka ka ja su sallah wannan ba matsala ko a cikin kasuwarka gaban shagonka ku yi sallah amma kada a zo masallatan khamsu salawat a buɗe su kun san masallatan khamsu salawat ba a sallar a zahar ranar juma'a to haka nan inda za a yi sallar juma'a a inda kake to ba za ku yi sallar abin don wannan zai hana mutane kuma halartar juma'a wannan fatawa shek salihu al-uthaymeen ya yi ta cewa a gida kowa zai sallarsa sai mu zo kan afar na ibn zubair wanda da shi ne wasu suke hujja game da da cewa ba juma'a ba azhar kawai idan kai sallar idi shikenan sai la'asar wannan asar na na ibn zubair wanda ya ruwaito shi shine ata ibn abi rabah ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai wa ɗaya daga cikin manyan malaman makka a zamaninsa mutane uku ne suka ruwaito shi daga ata akwai ruwayar al'amash Suleiman ibn Mihran al-Kufi akwai ruwayar ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Makki akwai kuma ruwayar Mansur ibn Zadan waɗannan su uku su ne suka ruwaito wannan asar su ne hanyoyinsu suka fi dama-dama wajen ruwayar wannan asar daga Aba shi kuma daga Abdullahi dan Zubair za mu kawo ruwayar al'amash da farko ita ce wanda Abu Dawud ya fitar a cikin sunan ta hanyar asbab Ibn Nasr daga al'amash daga Ata Ibn Rabah Ata Ibn Rabah yace sallabina Ibn Zubair Abdullahi Ibn Zubair lokacin yana sarkin Makka lokacin yana amiru Makka ce ya ja musalla fi yau mai idin fi yau mai juma'atin awalan nahar ranar idi kuma ranar juma'a farko farkon hudowar rana bayan rana ta fito summa ruhna ilal juma'a bayan kowa ya koma gida lokacin juma'a yayin sai muka tafi juma'a falam yakhruj ilaina sai ya zanto abdullahi ibn zubair bai fito sallar juma'a ba shine riba sai bai fito ba فصلينا وحدانا sai muka yi sallah azhar kowa shi kadai wa kana ibn abbas bi ta'if a lokacin abdullahi dan abbas yana ta'ifa falamma qadima dhakarna lahu zalika yayin da ya zo makka sai muka gaya masa ga abu ga shiga shiga abin da ya faru an yi mana sallar abdullahi ibn zubair yayi mana sallah ta idi ranar juma'a mun koma gida lokacin sallar juma'a ta yi muka zo masallaci sai ki fitowa to sai abdullahi ibn abbas ya ce asaba sunnata ya dace da sunna imam nawawi ya hassana wannan hadisi kuma ya ce hasanun au sahihun ala sharti muslim sai dai abin da ya fi ƙarfi mafi rinjaye cewa al'amash dallasa fi hadal isnad a'mash bai ji wannan asar din daga ata ibn rabah ba al'amash ga waɗanda suke da ilimin hadisi sun ce yana tadlis galibin ruwayoyinsa galibin ruwayoyinsa daga afa akwai mutum da yake tsawa a tsakiya wani lokaci ya sa habib ibn abi thabit tsakaninsa da afa wani lokaci ya sa salama ibn kuhai wani lokaci ya sa amr ibn murra wani lokaci ya sa wasu saboda haka akwai wani mutum da yake tsakaninsa da afa wanda bai ambaci kowaye ba to wannan zai raunana lamarin ruwayarsa sannan ibnu juraish da mansur ibn zazan sun saba masa a cikin wannan hadisi ruwayar ibnu juraish ita ce wadda abubakar alfiryabi ja'far alfiryabi a cikin littafinsa ahkamul idai ya fitar da ita imam nawawi ya ya ce isnadinta sahihi ne ala shart muslim daga ibn jurayj yake cewa ata yana cewa ijtama'a yawm jum'atin wa yawm fitrin ala ahdi ibn zubayr wato a zamanin khalifancin Abdullahi ibn Zubair sallar Juma'a da Idi sun haɗu. Faƙala sai Abdullahi ibn Zubair ya ce, Idan ijtama'a fi yawmin wahidin, idika bi sun haɗu a rana ɗaya, fajama'ahuma jami'an fasallahuma rakatai. Ku ruba lafazin, sai ya haɗa su biyun duka, ya haɗa mai da mai, ya haɗa Idi da Juma'a. sai ya haɗa su duka biyun ya sallace su raka'a biyu bukuratan da safe walam yazid alaihima hatta al'asr kun ga lafazin wannan yana dan bambanci da wancan lafazin a ruwayar abdurrazzaq a cikin musannaf da sanadi sahihi daga ibnu jurayj yake cewa ata ibnu rabah yana cewa إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليصلي ركعتين قط idan aka samu idi wato juma'a ta haɗu da idi yace to yayi sallah raka'a biyu kawai haisu yusalli salatal fitr thumma hiya hiya hatta al'asr yayi sallar idi sannan ita ce din dai har la'asar wato kenan ba azhar ثم أخبرني عند ذلك قال سنن سيبان الأباري اجتمع يوم الفطر ويوم الجمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير سيتي قبل بار الأباري جوا إلهم وأن إيدك بيسن هل أزامن عبد الله ابن الزبير إيد الجمعة لكم إيد واتو الفطر فجمع فجعلهما واحدا وسلى الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر sai ya hada su duka biyu sai ya sallar juma'a da sassafe a matsayin sallar idi kagar wayarsa ta saba kuma yadda wasu wani matanin ya nuna da ya fito ya yi hudu ba sannan ya yi sallah sallar wacce sallah ce ake fara hudu ba sai ya yi sallah juma'a ce ba idi ba eh wato da ya sallaci juma'ar akwai waɗanda suke ganin ana iya sallar juma'a qabla zawal tana yi yana daga cikin waɗanda suke da wannan fahimtar cewa ana sallar juma'a kafin zawali saboda haka ya sallaci juma'ar a madadin sallar idi ya yi raka abi shi yasa arwayar ta ce ya yi hudu ba sannan ya sallah to kaga wanda ya nuna cewa ya sallaci juma'a ba za a ce ya sare yadda sallar azhar ba ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر sannan bai wato bai ƙara komai ba har sai la'asar qala fa amma al-fuqaha falam yaqulu fi dhalika malamai da suka halarci sallar ba su ce komai ba ma'ana saboda su sun fahimce shi wa amma man lam yafqah amma wanda bai da ilimi fa ankara dhalika alai sai suka ga aya zai yi haka sai suka yi masa inkari yace walaqad ankartu alaihi walaqad ankartu ana alaihi zalika nima inje ata yace nima na masa inkari yace ya zai yi irin wannan sallah ya mana sallar juma'a saboda haka yace shi ma ya masa inkari shi yasa a a a waccan ruwayar yace suka yi sallah su su kadai nan kuma ya hada zai musu sallah don waccan ruwayar ta farko ruwayar amash har ma sun je gida suka dawo sannan sai bai fito ba to a cikin waɗannan ruwayoyi shi yasa ibnu ibnu abdul bar yace fi fi hadha al hadith ittirab ya masa hukunci da ittirab to amma al mahfuz wanda yake shine kiyayayye a cikin waɗannan ruwayoyi tace ruwayar mansur ibnu zaza daga ata yake cewa ibnu zubair salla bihim al eid thumma salla thumma salla bihim al dhuhra arba'an haka ya ruwaito daga afa ya musu sallar idi sannan kuma ya fito ya musu sallar azhar raka'a hudu kaga bai sarayar da duka sallolin ba yayi sallar idi sannan kuma yayi sallar azhar sauraka wannan ruwaya ta Mansur ibn Zazan ita ce ruwayar da tafi inganci ita ce ruwaya mafi inganci domin ita ce take bayyana cewa yayi sallar idi sannan kuma yayi sallar azhar sannan cewa ruwayar da take cewa bai fito ba wato muka dauko ma ruwayar Amash da yake bai fito ba bai fito ba baya nuna cewa bai azhar ba an gane yace bai fito ba mu ma muka yi sallar mu kadai saboda wannan baya nuna cewa ba a yi sallar azhar saboda ita kanta wannan ruwayar ba za ta taimaka ma waɗanda suke cewa ba juma'a ba azhar ba ibnu abdul bar a cikin kitabut tamhid mujalladi na 10 268 yayi ta'liqi akan ruwayar ibnu juraysh an ata yace fa dhahaba ata ibnu abi rabah ila anna shuhud al-eidain yawm al-jum'ah yujzi'u 'an al-jum'ah sai yace ata ibnu abi rabah ya tafi zuwa ga cewa halartar idi biyu a halartar sallar idi zai wadatar gabanin sallar juma'a يتي وروي عنه أيضا أنه يجزيه وإن لم يسلي غير صلاة العيد وما هر إلى أرويتون أعطاء شوى وأن سلر عيد تا ودا تد شكودا كوا بيس بي بيس بي بي وتسلى بسيت عيد ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر كما با وتسلى لذا ساكي يتي وسيل عصر وحكى ذلك عن ابن الزبير يقوم هيكيتو وأن دقى عبد الله بن الزبير shine ibnu abdul bar yace wa hadha al qawl mahjur wannan magana an yi watsi da ita tintini tintini ba wani malami ko wata mazhaba da takardar wannan wannan ta saba wa duka hadisan da muka karanta wanda dukkan su sahihai ingantattu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar idi kuma yayi sallar juma'a kuma ya ce wanda yake son yayi juma'a ya tsaya yayi juma'a sannan bayan yayi doguwar magana sai yake cewa laysa fi hadith ibn zubair bayanu annahu salla ma'a salati al-eid rak'atayn lil-jum'ah wa ayyu al-amrayn kana fa inna dhalika amrun matruk mahjur arwayar ibn jurayj babu nuna cewa ga inda yayi sallah raka'a biyu bayan juma'a yace kuma ne me ya faru wannan magana ce da aka yi watsi da ita wa in kana lam yusalli ma'a salati al-eid ghayraha hatta al-'asr فإن الأصول كلها تشهد لفساد هذا القول إن يزنتو تندق سلر إيدي بيساكي وتسلى مسيت الأسر توانا تك دليلي دا أكي دسو نشريعة سنة نولة شواء وانا مقرر باتتشيات ومقرر شمي كيوبا لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم, يس لم يسقط أحدهما بالآخر domin farilla biyu in suka haɗu ba zai yiwu ba ɗaya a ce babu ita ɗayan ma kuma ta faɗi don ɗaya ta faɗi ita ma ɗaya ta faɗi farilla su guda biyu ne akwai farilla azhar akwai farilla juma'a za ka ci to babu juma'a sai a ci to azhar ma ta faɗi wannan ba inda aka taɓa faɗar haka to fa kaifa an yasquta fi fardun li sunnatin hadarat fi yawmihi to in ya zanto sallar azhar wato in faduwarta ba zai sa sallar abin nan ta faɗi ba to ta yaya za a ce kuma sunna yayi sallar idi shikenan kuma farilla ta faɗi yace haza ma la ma la yashku fi fasadi fi fasadihi zu fahmi duk mai fahimta ba zai ta baba ba akan bacin wannan zance wa in kana salla ma salatul fitr rak'atayn lil jum'a faqad salla al jum'ata fi ghairi waqtiha inda aktharin nas in kuma yayi sallah raka'a biyu bayan ya gama ya wato ya sake yin sallar raka'a biyu bayan yayi sallar idi wato a matsayin sallar juma'a to wannan ya nuna a gurin yawayawancin mutane yayi sallar juma'a ba ba a lokacin ta ba to garwayar wahab ibn kaisan maula abdullah ibn zubair wanda ita ma tana cikin sunanin nasa'i tana cikin littafin ibn khuzaima da mustadrak na hakim isnadin ta sahihi ne yake cewa ijtama idani ala ahli ibn zubayr fa akhraj al khuruj fa akhara al khuruj hatta ta'ala an nahar eh duka biyu sun hadu a zamanin Abdullahi dan Zubair sai bai fito ba ya jinkirta har rana ta daga sosai sannan sai ya fito fa khataba fa atala al-khutba sai ya fito kuma sai ya huduba ya tsawaita hudubarsa thumma nazala fa salla rak'atayn sai kuma ya sauko ya salla raka'a biyu walam yusalli lin-nasi yawma idhin al-jum'ah a ranar kuma bai fito ya yi wata sallar juma'a ba fazukira zalika libni abbas radiyallahu anhu sai aka gaya wa dan abbas ga abin da ya faru abdullahi ibn zubair bai fito da wuri sallar idi ba da ya fito ya doguwar hudu ba sannan kuma ya salla sannan bai sake fitowa sallar juma'a ba sai abdullahi dan abbas ya ce asaba sunna ya dace da sunna sai aka gaya abdullahi dan zubair cewa gashi gashi abin da kai mutane ba su ji daɗi ba har sun je sun tambayi Abdullahi dan Abbas ga ansar da ya bayar ya ce ka dace da sunna sai ya ce musu ra'aytu ibn al-khattab wa ijtama ala ahdihi idaini fa sana'a hadha na ga Umar dan Khattab shi ma an samu hada haduwar Juma'a da Idi a zamanin sa yayi haka wanda ita ce ruwayar Wahab ibn Kaysan maula Abdullahi ibn Zubair tana cikin المجتبى للنسائي ده الكبرى السنن الكبرى سيد ابن خزيمة ده مصدرك نحاكم ده مصنف ابن أبي شيبة كما إسناده صحيح رجاله رجال مسلم ابن خزيمة سيكي تشواتو مقرر ابن عباس ده أكي مستنبيع أصاب السنة ابن الزبير يا داتي للسنة yace tana yi wa yana nufin sunnar annabi ko yana nufin sunna abubakar da umar da ma'alar hakika duk sanda sahabi ya ce asabar sunna ko ya ce minas sunna to yana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cewa minas sunna suna nufin sunnar wani sahabi ko wani daban suna nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa inna ma arada tarkahu an yujammi'a bihim ba'da ma qad salla bihim salatal eid faqat amma dacewar da sunna anan inji ibnu kuzaima menene ya dace da sunna mu kula ya zo ya yi hudu ba sannan ya sauka yi sallah sannan bai juma'a ba bai fito juma'a ba shi da ibnu khuzaima ce to abin da yake nufi ya dace da sunna shine rashin zuwa juma'a kawai anan ne ya dace da sunna rashin yi musu juma'a ba wani abu daban ba yace ba yana nufin gabatar da hudu ba domin sallar idi ba gabatar mata da hudu ba sallar idi sai an yi sallah ake yin hudu ba saboda gabatar da hudu ba akan sallar idi wanda ya saba wa sunna kaga abdullahi dan abbas ba zai ce an dace da sunna anan ba domin abin da ya tabbata daga abdullahi daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine taqdimus salati ala al-khutbati fil idain yana fara sallah sannan ya hudu ba to haka nan rashin fitowarsa yayi limanci shi ma wanda ijtihadin sa ne fahimta sace ta musamman wato ta musamman fahimta sace da yake banta da ita domin sunna gurin ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine shi ya fito yayi juma'a an gani saboda haka asaba sunna ba a ba a wajen yaqin limanci ba a wajen sarayarwa da mutane wanda suka halarci sallar idi sarayar musu da sallar wato juma'a ita ce sunnar amma ba duka wasu abubuwan da ya yi ba to shi yasa ibnu abdul bar a cikin wannan littafi at-tamhid mujalladi na 10271 yake cewa maganar cewa a zahar da juma'a za su saraya daga kan mutum dan yayi sallar idi yace fa qawlun bayyinul fasadi magana ce wanda bacin ta a fili yake wa zahirul khata'i kuskuren ta a bayyane yake matrukun mahjur magana ce da akai watsi da ita tintini la la yu'arraju alai ba a karkata karkatawa zuwa gare ta لأن الله يقول ومن الله ينتهى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله استدعى كلا صلى على الجمعة ويغغاوا زوا أمتن الله تو أنا ba a ware ranar idi ba da ranar da ba ta idi ba nuriya lissalati min yawmil jumu'ati a kowace rana saboda haka al'asar da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama babu a cikin su abin da yake nuna an sarayar da juma'a gaba daya an sarayar da azhar gaba daya abin da ake nuna abin da suka kunsa shine an yi sassauci ga wanda ya halarci idi ba sai ya halarci juma'a ba abinda waɗannan mutane suke dubawa suke abin da kokarin hujja da shi a cikin ruwayar Abu Huraira wacce muka ce tana da rauni marfu'a a cikin ta akwai inda za'ahu min al-jum'ati juma'a ta isan masa sai suka ce ta isan masa ana nufin ta dauke masa sallah azhar za'ahu min al-jum'ati suka ce yana nufin ta dauke masa sallar azhar wanda kuma wannan a zahirin sauran nusus da suka zo suka suka tabbata sun nuna cewa wannan fahimtar kuskure ce abinda za mu duba shine tsakanin juma'a tsakanin juma'a da azhar wane ne asali azhar ce asali sanan juma'a ko abu uku ne ko dai ya zama kowace asali tana cin gashin kanta azhar tana cin gashin kanta juma'a tana cin gashin kanta kowace kowanne farali ne mai cin gashin kansa juma'a ba ita ce azhar ba azhar ba ita ce juma'a wato kowane asali ne tushe ne mai tsayuwa mai tsaye wanda yake tsaye da kansa ko kuma ya zama juma'a ce asali azhar kuma ita ce makwafinta saboda ka in baka sami juma'a ba sai kai makofinta azhar kamar yadda waɗancan suke faɗa su abin da suke faɗa kenan juma'a ce makofi asali azhar kuma makofinta ne wanda bai sami juma'a ba shi yake yin abin da to aka ce an sauke maka asali an sauke maka ma abin da yake reshen sa asalin an soke maka shi shine juma'a kaga an soke maka reshen sa idan badal ya tafi al-mubdal abin idan al-mubdal minhu ya tafi badal ma ya tafi ko kuma ya zama azhar ita ce asali juma ita ce badal wanda zai iya zama daidai ya zama asali ita ce azhar sannan juma ita ce makofinta idan muka duba za mu ga cewa azhar ta riga juma'a sai da aka fara fallanta azhar kafin a fallanta juma'a ko ba haka bane an fallanta juma'a tun isra'i abin sallar azhar tun isra'i tun san da annabi Isra'i ka bai sallori ba akwai azana ciki ba a lokacin ba juma'a a fara juma'a ba sai da annabi ya hijira haka ne to kaga ya za a ce al-aslu shine yazo a makare sannan kuma wanda yake makofi shi kuma ya fara zuwa kaga ba zai yi ba saboda haka in ka dubi wannan zaka gane cewa asali ita ce azhar din juma'a daga baya ta zo koda ka ba ta cin gashin kanta amma dai azhar din ta riga ta haka ba za ta zama azhar ce take wakilta juma'a ba in ba a ba juma'a wakilta azhar ba to sai dai abu kowa ya tsaya da kafarsa haka ne sannan idan ka lura idan ka lura zaka ga cewa azhar umarni da aka da ya shafi mutane na azhar yafi yawa akan na juma'a juma'a akwai mutanen da aka dauke musu juma'a an dauke wa mace an dauke wa mara lafiya an dauke wa matafi amma azhar ko da aka dauke masa to ko anan ma ai kaga ya kamata ka fahimci cewa azhar din nan ba zai yiwu ba dan kawai an rasa juma'a kuma shike da ita ma ta tafi saboda dole ka yarda ita ma tana cin gashin kanta shi yasa idan ka zo ka samu a sallar juma'a dole ka dole ka zo kai azhar dole ka dawo azhar din ita za ka yi to duk wannan yana nuna maka ba ta yadda za a ce farilla guda biyu farilla in muka ce dukansu asali ne kowanne yana cin gashin kansa idan kai kai kai kai sallar juma'a shikenan in ka sallaci sallar juma'a shikenan idan kuma ka sallaci idi ka zo kai sallar azhar a gida shikenan daya ya dauke wa daya amma a ce daya ya fadi daya ma ya fadi duka dukkan su farilla ne sai ɗaya ya faɗi sai a ce shi ma ɗin ya faɗi ba zai yiwu ba to saboda haka a magana ta ingantacciya a cikin waɗannan duka shine idan mutum ya je ya samu sallar idi to an masa sauki yana iya zama a gida ya yi azhar nasa in kuma yayi kokari ya zo juma'a to yayi wa kansa gata domin zai samu ladan sallar juma'a ya samu sauraron huduba ya samu rubutun mala'iku da sauran da abin da ake bawa wancan zakka in bai zo sallar juma'a ba to wajibi ya salla azhar shi kuma liman wajibi ya zo ya fito ai juma'a ladan dai ban ce wajibi ba amma da ya kamata shi ladan sai dai liman ya wajabta masa saboda dai kaga ba zai yi liman ya zo ba shine zai kira sallah shine zai gyara sufika shine zai waye yayi waye ba zai yi ba saboda ka kai ma ladan ka fito kada ka ji an ce liman ka ce ba kai ibn taymiya alaihi rahmatullah ya kuri man nura dan faɗi wannan kada ta nuna nuna yana cewa a cikin kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 24 shafi na 211 yake cewa yake fadar hikima da ta sa aka sassautawa mutumin da ya je idi yace domin makasudin da ake so a halartar idi ya samu shine a samu haduwa ita juma'a ai idi ce in aka zo an samu wannan haduwa to sai aka samu irin wannan haduwar a lokacin idi saboda ka an samu makasudin abin da ake so a samu ko da mutum bai samu halartar juma'a ba ya samu halartar sallar da zai haɗu da ‘yan uwansa saboda haka a zo a ce kuma dole dole bayan wannan kuma sai ya zo juma'a to shi ne ya ce a nan akwai matsawa musamman ga waɗanda suke nesa musamman a wancan lokaci kamar da kuka sani ba kamar yanzu ba inda kai dan taki kaɗan sai ga sallar idi dan taki kaɗan an ya galgala sallar idin ta koma sallar juma'a Allah ya ganar da bayansa to a wancan lokacin ba haka bane a gari guda sai ka samu mu ɗaya ake sallar idi don haka da nesa za su taso to akwai matsawa a ciki a ce sai sun zo a lokacin da aka sindanta musu su yi farin ciki su yi walwala sai kuma a zo a tsare su bayan an tsare su ɗazun nan har an sallaci idi da su kuma a sake dawo da su a tsare su a ce kuma sai sun halarci sallar juma'a su yi rashin sa'a su haɗu da wani limami mara kan gado ya yi ta fafata hudu ba ba ji ba gani har mutane su fara gyangyaɗi irin masu hudu ba na ta awa ɗaya awa ɗaya da rabi to kaga abin ba zai daɗi ba to shine yake cewa ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ينا لك شأن الآدر الشريعة إذا إبادة بيسكها أما سكما دايا جنسي دايا كما روانا إيدي لوانا إيدي سكها أم to sai a shigar da ɗaya cikin ɗaya sai ka shigar da juma'a cikin idi kama yadkhulu al-wudu'u fi al-ghusl kamar idan ka zo za ka yi alwala wanka da ya kama kai wanka shi kenan ba sai ka kuma sake alwala ba wankan ya haɗiye ya haɗiye alwalar ko wanka biyu ce mace ce take da take da jaraba kuma take da al'ada to in ta yi wanka ɗaya duka sai ya haɗe duka biyun saboda ibada ce ta jinsi ɗaya ɗaya sai ya ɗauke ɗaya to wanda ita ce hikimar da ta sa aka ce wanda yake nesa ya zauna ina ga a takaice wannan shine jawabin shi ma ya cinye darasin gaba daya wanda bai ji wannan bato akwai tsoho shi ma yana iya komawa ya ji ko ya hada duka biyun nasa akwai abin da a can babu a nan watakila a nan akwai abin da babu a can abin da muka faɗa na daidai Allah babu lada da muka yi kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh